أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله يومنا لهدي 29 ga watan sha'ban hijira ta 1444 45 afwan wanda ya daidai da goma ga watan uku miladiya ta 2024 a wannan lokaci muna so za mu buɗe tafsiri wanda muka saba karantawa wato fi riyadus tafsir na maulana shekul islam wa ta'alatul anam alhaji ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu wanda a wannan zama za mu yi zama ne na 63 a wannan lokacin a wannan unguwa ta tamu ta sagaguru a birnin yamai kamun ba alarama ya ci gaba daga inda muka tsaya muna tunkaran wata ne mai alfarma wata mai girman gaske ɗaya daga cikin manya-manyan baye-baye da Allah ya saba ba wannan al'umman ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani mausimi ne wani kai kace kakate babba ta girban ayyukan alheri wannan watan na Ramadan. Wata ne wanda mai azumi ko kwana yake ko barci yake ana rubuta mai ladan tasbihi. In yayi aiki kuma ana linka mai aikin shi. Kuma azumi ne wanda duka akwai kowane aiki a an san gwargwadon ladan shi da Allah ke badawa. Allah tabaraka wa ta'ala cikin hadisi kusi yana cewa kullu amali ibni adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi dukan aikin dan adam na sani sai dai azumi wannan nawa ne ni ke sakawa da shi kai azumi a wani hadisi na cewa ya bar abincin shi ya bar abin shan shi saboda ni saboda haka sakamakon mai azumi yana da girma sosai kuma don saboda ma a shiryar da mu zuwa yin wannan ibadan yadda ya dace sai hakan aka ɗarme duk wani shaidani duk shi an su shaidanu za su hana ka wata ibada an ɗarme su in ka ga dai yanzu wata kasala taka wani abu ya same ka to yanzu ba san shaidan ba sai dai ka zargi zuciyarka wani babban makiyi ne wanda shi ma muke tare da shi nafsu a ada a duka nafsuka lati bayyana jambai wani hadisi mafi kiyayyen makiyanka wannan zuciyar da take tsakankanin hakarkarinka to in kaga wani kasala wani duka abin da ba daidai ba to daga bin san zuciya ne sai mu kiyaye amma duk da garaɓatan wannan azumi akwai wa'ansu abubuwan da ake kiyayewa in ba a kiyaye su ba kuma to maimakon a samu lada sai a samu zunubi azumin ma baki ɗaya cikin wani hadisi ingantacce yana cewa misali akwai abubuwa ne da yawa wanda suke ɓata mana azumi daga cikinsu wannan hadisin da imam bukhari fitar da shi manzala sallallahu yana cewa mallam ya da qawla zuhur wal amala bihi لا حاجة لله في أن يدع شرابه وطعامه أو كما قال صلى الله عليه وسلم duk wanda bai barin faɗin abin da ake ma ƙaunin zur kiran ƙarya da aiki da shi hakan nan abinda baka ji ba baka gani ba ka kai ka karda wane yayi kaza ko ko kai ma a hida ma kuma kai gaba kai ma ka karda ka harka aiki da wannan abin abinda baka ji baka gani ba iran ƙarya haka nan ko to wanda yake zai rika aiki da wannan to Allah baya buƙatar ya bar cin shi ya bar sha ya bar kai ka ce dama ya ci ya sha amma irin wannan ana so a nuna ne cewa azuminka kamar dai bai da baka da lada ne saboda wasu mutane ba sa fahimta irin wannan nasoshin haka ce mutum in yayi kamar misali mai azumi wanda ya masallaci wanda ya je masallacin juma'a in yayi magana to yayi lagawa wanda ya lagawa kuma bai da azumi da juma'a to ba ba wai shikenan ma suka zata da mutum ban da juma'a barin ta ta gida ma akwai barin ya azara a'a shi wata farilla ce wanda aka dora ma sai kai to sai da yanzu ladan naka kai asarar ladan to wanda yake shi ma yana azumi amma yana aiki da wannan musamman wayoyin nan yanzu an aika kashi wani labari wane ya ci kuɗi kaza wane ya kai ta karrawa kai ma ka hidi kai abinda baka je baka gani ba ire irin wannan yana cewa dai manzo Rasulullah yana cewa idza kana yawma sawmi ahadu ahadikum fala yarfut wala yafsuq wani yana cewa wala yashab wa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'imun inni sa'imun wata riwaya ta inni mru'un sa'imun in mutum yana in azumi yayi ran azumi to mutum baya kai yayi duk wani fasikanci magana ma ya rika kontrolan magana zai faɗi musamman abin da ya shahi wani magana ta shawar ta shahi jamsi to manzo Allah sallallahu ya hana ya ce kar mutum yayi wannan ya ta da ɗaukaka murya ka ɗaga murya a shi azumi azumi yana da wasu comportment wanda ya kamata a ce wasu halaya wasu ɗabi'oyi wanda yake a ce kai kamar dai ibada ce mutum mai sallah shi mai sallah misali cikin sallah so ake da an gan shi a ce wannan lalle wani abu yake na musamman tsayuwar daga tsayuwarka to haka nan shi ma mai azumi da an gan shi kawai a ce lalle wannan wani abu yake na musamman yana wata ibada ta musamman saboda haka hatta da ɗaukaka murya a haɗu ka je wuri inda ake ɗaga muryar nan a'a ba daidai bane wala yasu wala yasu an hana wannan in mutum ya zage ka kai ka karama in mutum ya so ku yi faɗa kai ka biya shi ka ce mai azumi nake ni azumi nake ni azumi nake har manzo san ya maimaita inni mar'un sa'imun inni mar'un sa'imun ko ko inni sa'imun inni sa'imun azumi nake kar ka biya mu in ba haka ba in ka biya shikenan sai ka rasa azumin ka haka wani wuri manzo sama ya cewa da yawa daga mai azumi ba ya da komai cikin azumin nan nashi kawai sai yunwa da kishirwa saboda baka zamna ba dan bakinka baka kiyaye bakinka ba hira irin da ka saba baka azumi kai ko ba azumi bai halitta ba yi da mutane ƙarya maganganu da basu dace ba barantana kana da azumi wa alhurmin azumin nan ya kamata ka kiyaye ta bal ya waje ba ne ka kiyaye baka kiyaye ba to zai zama kawai kai ka yi kishiro banza ce kai kai kamar nake wadi da zuwa ba wai dole ne sai azumi sai kai shi amma abin da ake samu duk abin nan aka yi ma mai azumi tanadi na muka wadi tun farkon zaman nan namu to kai sai kasance baka samu komai daga ciki ba ka mutum yayi asara babba bayan Allah na gari wanda suka san muhimmancin watan nan tarban shi suke sai aka yi wata shidda suke suna tarban azumi zai zo watan Ramadan zai zo watan Ramadan zai zo to in ya zo kuma sai su kama su ga yadda za su ribanta da yinin shi su ribanta da daren shi gwargwadon iyawarsu har saboda darajar shi in ya ba da bai ma sai aka yi wata shidda suke kuma suna mai bankwana suna rakiyar shi da ayyuka na alheri ya zo ya kaɗo sano wasu tadodi na gari na ayyuka na gari to ba kuma ya wuce shi kenan kai watsi da su ba sai su gaba da wannan ayyuka to haka nan ya kamata kuma shine alaman ma lalle kai mutum ya samu karbuwa ta wannan ibadan ta azumi to muna daɗe Allah tabaraka ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci biyawa an su sun yi shi bara amma bana gashi ba za a yi shi da su ba to mu da Allah ya ba mu dama mu ƙara gode Allah tabaraka ta'ala ta hanyar kwatantawa irin yadda Allah yake so ya yarda da shi mu yi haka nan Allah ya karfafe mu da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkin sa cikin baki ɗaya ayyukan ma ba wai sai azumin nan shi kadai ba to ba tare da tsawaitawa ba za mu tashi inda muka tsaya wancan wancan karin kenan za mu tashi wasu alaihim na ba abu na ya dama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ أب- واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصلح فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أأجبت أن أكون من- مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من نعم النادمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن الله يتقبل قال إنما يتقبل الله من المتقين قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ثم بعث الله غرابا يبحث في دار ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين Allah tabaraka wa ta'ala cikin jerin kisoshin da yake kisanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hida ma Yahudawa cikin irin abubuwan da ba sa tsammani wanda suke a ɓoye suke a wajensu. a an yi kisa ta umarnin da aka musu shiga wancan alƙaryatar muƙaddasa ba su shiga ba to yanzu wannan kisa ta biyu shine ke cewa watulu alaihim ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka kisanta musu ka karanta musu ya kai muhammadu ya da musu Allah tabbata gare ka a na ba abu da ya dan bilaki ka watulu alaihim ka karanta gare su labarin 'ya'ya biyu na annabi adam ussa alaihim qissat ibn ibnai adam habil wa qabil ma'ana kisanta musu labari na ƴaƴan annabi adam su biyun nan habil da qabil bil haqqi da gaskiya iz qarraba qurbanan yayin da kowannen su ya gabatar da abin gabatarwa dan ya kasance kyauta ce dan Allah ko Allah ya karba qurban abin da za ka badawa za ka yi wanda zai kara ma kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala a wannan qurbanin ilallahi wa huwa kabashun da habila wa zar'un liqabi abinda suka gabatar shine wannan wato sun yi gabatar da sun bada shine wa Allah tabaraka ta'ala na shi habil rago ne ya bada shi ko a qabil ya bada zar abinda yake shubuka ne wata kubbila min abima sai aka karba ma ɗayan su wa huwa habil shine habil bi an nazalat narun min as-sama'i fa akalat qurbanahu ya ya karba musa wata huta ce ta sauko daga sama sai ta ci wannan abin da ya bayar walam yutaqabbal min al-akhar amma ba a karba ma ɗayan ba wa huwa qabil shine qabil fa gadiba wa admara al-hasad fi nafsihi sai hushi ya kun ya kumshe hasada a cikin zuciyar shi ila an hajji adam har ya zuwa lokacin da annabi adam ya hajji ya tayi haji qala lahu sai ya ce ma dan wannan nasa la tunanak wallahi sai na kashe ka qala lima sai ce me saboda me zaka kashe ni qala lituqbila qurbanika duni saboda karbar da aka yi wa abin da ka gabatar koma bayana ni ba a karbi na ba qala inna ma yataqabbalu minal muttaqin sai ce a Allah kawai yana karba ne daga masu jin tsoron sa kana Adamu alayhi salam wannan nuni ne cewa ɗaya daga cikin ba wato darajoji ne na tsoron Allah abubuwa da yawa kusan duk abin da kake nema duniya lahira tsoron Allah yana sa a same shi to wannan nema ne suke yi a karbi abin da suka bayar ka bada abu ne dan Allah ashe abu ne ma abin da ka bada shi ma ba wai komi ake karba ba sai daga masu jin tsoron Allah mai jin tsoron Allah shine zai badawa dan Allah a ashe shi marajin tsoron Allah zai badawa ne saboda wani garaji wata bukata ta tashi ta musamman kyauta kai dan a ce kai ne kyauta ne to wannan Allah bai karba ba dan kai alfahari dan ka nuna kanka hakan nan duk abin da za ka yi dai ba dan Allah ba to wannan can sai ka je ka nemi wanda kai dan shi ya biya ka ba dai Allah ba kana Adam alayhi salatu wa salam tazawwaja bi Hawwa annabi Adam ya da mutu Allah tabbata gare shi ya kasance ya armi uwar mu ta Hawwa'u sunan matar shi kenan fa hamalat minhu 20 batnan ta dauki ciki ciki na bayan ciki har ciki 20 fi kulli batnin gulam wa jariya kowane ciki abin da take aiwa mai da namiji da diya mace akaza adamu li jariyata min hadha al batn wa zawaja li gulamin min zalika al batn sai ya dauki wannan da sai ya dauki wannan diya daga wannan cikin sai ya ce a bike ta wucin shi ta yi kyau saboda haka ba zai ba zai yarda ba fabtana qabil wa qala inna tawamatahu ajmal min tawamati habil yace ai abike tawaitin shi ta yi kyau ta ta yi abike abike tawaitin habil kyau wa wala yarda biya saboda haka ba zai yarda da wannan ba la budda an yatazawaja bi ukhtihi ba makawa sai dai ya armi yar uwarsa fakallamahu adam sai annabi adam ya masa magana fa qala lahu sai ce inna ma jurta alayya faqat kawai ni ka mun rishin adalci ne kawai hadha laysa bi hukmin lillahi tabaraka wa ta'ala wannan ba hukunci bane na Allah tabaraka wa ta'ala fa nazala jibrilu sai malaika jibrilu ya sabka ya sabka fa qala sai ce inna Allah ya'murukum an tataqarrabu qurbanan Allah yana umarta ku da ku ba da wani abun bayarwa wanda zai kara muku kusanci ga Allah idza taqabbala Allahu qurbana habi in Allah ya karbi abinda Habil ya gabatar fa huwa aula bil binti al munaza'a fiha to shine mafi tantanta da wannan yarinyar da ake jayayya a cikin ta wa idza taqabbala wa idza tuqbira qubar qabil in ku aka rabi abinda qabil ya gabatar fa kazalika to haka ne kenan shi shine aka yarda ma da armi wannan wannan yarinyar da ake jayayya kanta fa amma Habil kaga shi Habil fa kana fa kana yurabbi haywanan ya kasance yana tarbiyantar da a a haiwanan dabbobin faktara kabshan jamilan sai zaɓi wani rago mai kyawu wata darra'a ila Allah tabaraka ta'ala sai kaskantar da kashi zuwa Allah tabaraka ta'ala Na'am shi Habil ya kasance yana kiwon dabbobi ne sai zaɓi wani rago mai kyau ya kaskantar da kanshi wanda haka nan ya kaskantar da kanshi zuwa Allah tabaraka ta'ala bi an yi taqabbala minhu na yana neman Allah ya karba masa wa wada'ahu ya ajiye shi wa qabil shi ko qabil da ya tashi kana harratan ya kasance shi manomi ne fa zaba ila zarbihi wa akhadha sumbulatan sai ta yi wajen shuka shi sai ɗauko wata zangarniya akaza ma shi ha miyal urubi ita ma sai da ya kakkaɓe abin da ke cikin na daga ƙwayen tukwana sai da yadda ƙwaye ƙwayen ƙwaye ita wannan zangar ne wa alƙa ha haula kabsh ya jefa ta dabara da da wannan rago da habil ya karrabar ya bada shi wa qala in sha Allah taqabbala minni aw lam yutaqabbal am aw lam yataqabbal minni fa ana la budda min muradi yace in Allah ya so ya karba mini ko ko ma dai kai kare karba ni dai ba makawa ba makawa sai abin da nake ni wa dole ni sai dai ni in arme ta dole dole falam falam yataqabbal Allah minhu sai Allah bai karba masa ba da annahu kama kala domin shi kamar yanda yace wato habil kamar da yace habil din ne ko ku kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ta harshen habil inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kadai yana karba ne daga masu yin tsoron sa fa nazalat naru min as-sama'i bayda sai wata wuta fara salla ita ta sarko daga saman wa hamalat kabasha habil sai ta yi doki ragon nan na habil ila sama zuwa sama wa baqiyat sunbulatun wa magiyar sun gwarzu kabila fata da hu sai wannan zangarniyar ta kabila ta yi ta wanzu ita ba a ɗauke ta ba ba a karɓa ba sai ya yi hasada ya mata hasada wa ƙala ya yake mashi ta ƙabbar Allah minka wala min ta ƙabbar minni Allah ya karɓa maka ni bai a karɓa mini ba ƙala lahu sai yake masa inna ma ya taƙabbar Allah min al-muttaqin ai Allah yana karɓa ma masu jin tsoron sa ne tare da an yaktulahu sai ya so ya kashe shi tun lokacin nan wa kafa min adama amma sai yi tsoron annabi adama tunda annabi adama na nan ba zai ba zai yi haka nan ba wa kana adama kullu kullu amin yadhhabu ila al-hajj annabi adama ya kasance kowace shekara yana zuwa haji walamma dhahaba adamu ila al-hajj lokacin da annabi adama ya tafi haji aw adahu annahu sayaqtuluhu sai ya masa narko cewa shi zai kashe shi yana alƙawalin ai sai ya kashe shi qala habil sai habil ya ce masa da in ba sata ilayya da kai tattunani wallahi in ka mika hannunka domin ka kashe ni ma ana bi ba su in yaje ne ka da sulat ni ba mai mika hannu ke zuwa gare ka dan kashe ka inni akhafu Allah rabbul alamin domin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai shi ka talika a cikin kashe ka inni an uridu an tabuwa ni ina so ka koma ne tarji'a bi ismi ka koma da zunubi na bi ismi katli wato da zunubin kashe ni wa ismika da kuma zunubin ka dai laihinka Allah zirta kartahu wanda ka aikata shi min kabur sun gabana haka fa takuna min ashabin nar sai ka kasance daga cikin mutanen wuta wala uridu an abuwa bi ismika ni ba na so in koma da zulubinka idza qataltuka in kashe ka fa akuna minhum ni ma in kasance daga cikin su su mutanen wuta hadha habib wannan shine habib miyal muttaqina ya kasance daga masu jin tsoron Allah wa qabil bi akti zalika shi ko qabil sun kuyan wannan ne baya jin tsoron Allah lamma ta wa'ada hu bil qatl da yayi masa alƙawarin zai kashe shi qala innahu la yaqtulu huwa sai habila ta shi da zai kashe shi bashi da annahu huwa yakhafu Allah domin shi yana jin tsoron Allah wa man qatala akahu mu'min duk wanda ya kashe dan uwansa mu'mini ya tahammalu ismahu to zai dauki nauyin zunubin sa wa isma akhihi da kuma nauyin zunubin dan uwan nan nasa al-maqtul wanda yake abin kashewa wa huwa yuridu lahu zalika wala yuridu bi nafsi shi ko yana ne wato yana so shi dan uwan nashi ya kasance shi ne zai dauki wannan laihin na ya kashe shi da laihin kanshi wanda ya aikata baya son wannan a kanshi ya ce shi ne zai kashe dan uwan shi amma wato in ya kashe dan uwan shi ya kasance ya dauki laihin dan uwan nashi ya labta akan laihin shi kaifa haza shehu Allah ta'ala yace to kaifa haza wal muslimu yuhibbu lil mu'min ma yuhibbu lil nafsi ta yaya wannan zai kasance shi abin da ke aka faɗin nan kamar habil ya ce ni ina so kai ka ɗauki lahina ni ban so in ɗauki lahinka to ta yaya shi ko musulmi ai ai shi musulmi yana so wani yuhibbu lil mu'min ma yuhibbu nafsi yana so ga mu'mini abin da ke so ga kansa haka ne ko inna ma qala haza to ya faɗi wannan ne mau'izatan minhu dan ya kasance wa'azi ne daga gare shi wa'azahu da ya masa wa'azin bi anna man qatala akahu yarju bi ismihi wa ismil maktul da shi wa'azin shine cewa duk wanda ya kashe dan uwan shi to zai koma da laihin wannan dan uwan nashi da kuma laihin da zai da zai koma da laihin shi da kuma laihin dan uwan shi duk abin da dan uwan shi ya aikata laihi za a dauka a lafta mai in mutum ya kashe mutum haka nan za a dauko duk laihin wancan wanda aka kashe a lafta ma shi wannan wanda ya kashe bancin kuma duk laihukan da ya aikata in to shi ya hidi ya hidi mai wannan ne dai zan wa'azi liyan zajira an qatlihi domin ya tsawata daga barin kashe shi la annahu tamanna lahu an yaqa shi zalika a ba yana mai guri shi abu kuma ne cikin aikata wannan laihin wa zalika jazaa'u zalimi wannan kuma shine sakamako na azzalimai hadha mu'izatu wannan ai wa'azi ne fa tawwa'atuhu fa tawwa'at lahu nafsuhu sai zuciyar shi ta kawata ma zayyana ta lahu ta kawata masa katala akhi kisan dan uwan nasa fa katalahu sai ya kace shi fa asbaha min al khasirina sai ya zamo fasara kenan sai ya zamo daga cikin asararu bi katlihi da kashe su da yi walam yadri bai sani ba bayan ya kashe shi lam yadri ma yasna'u bihi bai san ya sai kan sai bai san yanda zai da shi ba da annahu awwalu mayyitin ala wajhi al-ard domin shine harkon matacce a afsa doron kasa ya kashe dan uwan shi yanzu ba a taba kashe wani ba ba a taba ganin wani mutum ya mutu ba bai san yanda zai da shi ba a shine harkon wanda yake matacce daga cikin ayyan annabi adam a cikin ban kasa fa amalahu ala zari sai ya dauke shi akan bayansa ba da mautihi muddatan bayan mutuwar shi ya dauke shi ya dora bayan shi tsawon lokaci fa ba asallahu ghuraban sai Allah ya aiko da wani hankaka ya basu fil ardi yana bincike a cikin kasa yambushu turaba yana tunan kasa jimin qarihi da bakin shi wa birijlaihi da kuma hannayen shi yana tunan kasa wa yusiru ala ghurabin mayyit yana wannan kasar da yake tura yana turawa wani wani wani hankaka mutacce ma'abu ne ke tare da shi a tawaran bai gushe yana tuna da bakin shi ma yana izi da hanta da da kawashi yana tunan kasa har sai da ya lullube wannan hankakan da ya mutu liyariyahu kaifa yuwari dan ya nuna masa ta yaya ne yuwari zai lullube ya stur ya sturta sawata akhihi gawa ta dan uwan shi shine jifata akhihi ai gawan nan ta dan uwansa qala ya wailata a lokacin nan sai ya ce shi wannan kabil da ya kashe dan uwan shi sai ya ce ya kai suna a ajaltu shin na kasa an an akuna misla hadal gurami daga in kasance kwatankwacin wannan hankakan fa wariya sawata akhi ni ma in samu in su yi wa dan uwana sutura akhi fa asbaha min nadi to sai ya kasance sai ya zamo daga cikin masu nadama ala hamalihi amsa dokan da ya jima yana ta dokan shi bai san yadda zai da shi ba yayi nadama akan wannan saboda jahilci bai ma san yadda zai yi binne dan uwansa ba wa fara lahu wa warahu sai yayi mai rami sannan ya mai sutura ya binne shi hadi kisa tu qabila wa habil wannan ita ce kisa ta qabila da habi da ƴaƴan annabi adam awwalu ma ce yatin waqa'at ala wajhil ardi farkon saban Allah wanda ya abu ko abu saban kasa habil shi qabila ta da akamu habil ya ya tsira dan uwan shi ne habila wa qatalahu ya kashe shi wa kana adamu ga'iban a lokacin nan annabi adam ma ya kasance baya nan kana fil haji ya kasance yana a haji ya tafi haji فرأى أن الأرض تغيرت وغبرت sai a can yana maka sai ya ga ƙasa ta canza ta ɗauki ƙura wa kana miyahu kullum azabatin lokacin nan duka ruwa ma na duniya masu daɗi ne fa fa maluhat miyahu bihari kullum sai ruwaye na tekuna sai suka ɗauki gishiri daga lokacin nan kawai ruwan teku ya koma mai gishiri wa kana shajaru kulluhu samaratuhu tayyibatun dukan itace sun kasance ƴaƴansu ƴaƴan itace baki ɗaya masu daɗi ne fatagayyarat al-ardu wa thimaru wal miyahu sai ƙasa ta canza da ƴaƴan itace suka canza haka na ruwaye fa alima adamu annahu qad hadatha ala al-ardi hasan hadasu sai annabi adam ya san kai ba makawa wani abu mai waruwa ya waru akan doron ƙasa falamma raja da ya koma nazara wallam yar habi ya duba sai bai ga habil ba kala li kabil sai ce ma dan wansa kabil aina habil ina habil yake kala lastu ra'iyan lahu sai ce ai ba mai kiwon shi bane kala lahu sai ce mata inna ma qatalta kawai dai ka kashe shi fa ankara annahu qatalahu sai musancewa ya kashe shi a ce ni ban kashe shi ba fa dhahabu lil mahalli allazi zabahu sai suka tayi a wurin da ya yanke shi fihi a nam zabahu fihi wurin da ya yanke shi a cikin shi fa idan ardu qad sharibat dam habil sai aka tarda ƙasa ta shanye jinin haji walam yabqa lahu atharun ba ma wani alama da na jinin wanda yayi wanda aka tarda fata wa adallahu tabaraka wa ta'ala arda sai Allah yayi wa ƙasa narko yayi jan wato alƙawali yayi wa ƙasa in kika saki haisu haisu tabtadu damal maktub wato ta inda take haɗiye jini na wanda aka kashe in ta saki ta sake haɗiye jinin da aka kashe za ta gani fakarar da damu take jinin nan sai ya fito mil ardi da kasa ba da zalika bayan wannan falamma wa qala itabu ala al-ardi da rarauka hada ya abu ko sa kasa bizalika da wannan baqiyat al-ardu la tashrabu dama mazbuhi kasa sai ta kasance tun daga lokacin nan ba ta shan jinin abin da aka yanke walau da jajatin koda koda kaza ce ku yabqa ala wajhi al-ardi jinin yana wanzuwa akan akan kasa ne in dai abin da shi kai ba to kasan jinin yana nan kasa ta bar shan jini falamma kana zalika da wannan ya kasance alima adamu anna qabila qad qatala habil sai ya san cewa lalle a tabbas qabil ya kashe habil fa zaradahu sai ya kore shi fa sakana fi yaman sai ya tayi zamana a kasar yaman wa tara ya fajir ya kasance yana yin kasuwanci wa yal'abu yana wasa wa walada auladan min al-fasaqa ya ya yi waɗansu ƴaƴa daga wato fasikai la khaira fi wanda babu wani alheri a cikin su tilkal qissatu wannan kissan amara Allahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yaqusa ala bani isra'il Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi sai ya da mun Allah ya tabbata gare shi ya kissanta ta absa yahudawa da annamu khalafu amara Allah tabaraka wa ta'ala domin su sun saba ma umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wa mutana min dukulil ardi al muqaddasata domin sun kisa shiga ƙasa kuma sun hannu sun hana kansu sun kisa shiga wannan ƙasar mai tsarki wadda aka ce su shiga cikinta wa kanta alayhim qissata ibnai adam ya kisanta musu kissa ta 'ya'ya biyu na annabi adam wa kanat min asrari kutubihim ita wannan kissan ta kasance tana cikin asirrai na littattafansu wa nabi sallallahu alaihi wasallam ummiyun shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bakuwa ne ma'ana wanda shi bai yi karatu ba amma ga shi yana ba su labarin abin da ke kurya a cikin littattafansu wuri da fi ardin hijaz mazala su talma a yashi ne a ƙasar hijaz tsakanin tihamata da yaman na ake cima hijaz tun daga ƙasar yaman har zuwa dai kwari dai na maka lam ya ƙara wa lam yi sahibu man ƙara a shay'an shi bai karatu ba bai abuta da wanda ya karanta wani abu ba fa'atahum dan yi sahibcin nan ka ce a ai kuma za a samu cikin sabon shi wani ya karatu kamar shi bai zamana da wani wanda zai karantar da shi ba man qara'a man qarashin fatahum bil maknuni min ulumihim sai ya zo musu da koyayye daga cikin ilmomin su haza adallu dalilin ala risalati sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi nunin dalili wato shine dalili mafi nuni amsa annabci amsa manzancin sa sai ya damu Allah tabbata gare shi fakasiru min yahudi aslamu bi sababi hatayn qissatayn yawa daga yahuda an samu sun musulunta saboda dalilin waɗannan kissoshin guda biyu da aka kissanta musu sun san wannan kai in ba wanda yake masanin ko a cikin su sai ƙwararren masani zai iya iya san wannan to sai gashi wanda sun sani ma bai karatu ba baya rubutu amma ya zo musu da shi na'am ina ji da zalika
لنجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
من ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أجل ذلك saboda wannan ne allazi fa'alahu qabil wannan abin da qabil ya aikata katabna ala bani isra'ila muka wajabta abta bani isra'ila annahu sha'ana wato cewa lamarin yanda yake man qatala nafsan bi ghairi nafsin duk wanda ya kashe wata rai ba tare da a wata rai ba katalaha ba tare da wannan ran nan da aka kashe ya kashe wata rai ne ba haka nan kawai a audi gairi fasadin fil ardi ko ko ba tare da wai wata barna ba a cikin ƙasa a tahu da ya zo mata fil ardi a cikin ƙasar man kafara min kufrin min kufrin aw zinan aw qat'i tariqin aw nahwi wato duk wanda ya kashe wata rai ba tare da ita wannan ran ta kashe rai ba kuma ba tare da wannan ran da aka ce ba ta zo da wata barna a ban kasa ne barna a ban kasa shine a kafirci musulmi ya yi daga musulunci to wanda ya cancanci kisa au zinan koko mai aure ne ya yi zina wanda koko wanda ta mai aure to shi ma ya cancanci kisa na ta hanyar rajin au katsi tarikin koko dan washi ne dan washin hanya to shi ma wannan ya cancanci kisa ya zo da barna au na hauyi ko abin da ya kama da wannan to wanda ya kashe wata rai ba tare da wannan ba faka annama qatala nasu jami'an to tamkai ya kasance ya kashe mutane ne baki daya wa man ahaya duk wanda ya raya wata rai bi animta na anin qatliha wato mutum bai sai ya raya wata rai ba yanda yake zai raya ta ma'ana imtana amin qatliha ya hannu daga kashe ta ah, ya ƙi ya kashe wata rai to fa ka annama ya nasu jami'a tamkar ya raya mutane ne baki da qala ibn abbas abdullahi dan abbas dole ta mata gare shi ya ce min haythu tihaki hurmatiha wa sauniha kashe sannan ta a huskan keta alhurmanta da kuma kare ta ita wannan ran fa qatlu nafsin qatlu nafsin wahidatin la yusawi fil jarimati qatala jami'in nas kashe rai guda daya a cikin girman laifi baya daidai da kashe baki ɗayan mutane walakin sai dai yunabbihuna anna qatla wahidin minna ka qatl jami yana falakar da mu cewa kashe guda ɗaya daga cikin mu kamar kashe baki ɗaya ne kama annana law arafna anna fulanan hadha yuridu an yaqtulana jami'an kamar misali inda muka san cewa wane yana nin ya kashe mu baki ɗaya na kai ku jami'an li mudafa'ati ai sai mu tashi tsaye baki ɗaya na ije shi magan mun hana shi ya kashe mun nan idza alimna annahu yuridu an yaqtula fulanan to in muka san cewa zai kashe wani yajibu alaina an naqifa jami'an bittifai anhu za mu ya wajaba a gare mu baki ɗaya mu tsaya dan mu kare wannan wanin da aka ce za a kashe wa wa yanbaghi istizamu qatli nafsin wahidatin kuma ya kamata a girmama kashe rai guda ɗaya kama yanbaghi istizamu qatli jami'in nas kamar yadda ya kamata a girmama a girma wato laifi na kashe baki ɗaya mutane li'anna alqur'ana yaqul domin alqur'ani yana cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addahu azaban azima duk wanda ya kashe mumini da gangan to wannan sakamakon shi shine jahannama yana mai dawoma a cikinta kuma Allah ya yi masa hushi ya yi hushi a kansa kuma wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka ya nisantar da shi daga rahamarsa wa addalahu azaban aziman kuma Allah ya yi mai tanadin azaba mai girma haisu annal bashar kullahum auladu adam ta inda su duka mutane baki ɗaya su ƴaƴan annabi adam ne wa adam shi ko annabi adam ya su'uhu qatul wahidin min abna'ihi kashe ɗaya daga cikin ƴaƴansa yana bakanta masa rai wa ma sa'a adama ya su jami'a abna'i adam abin da ya bakanta ma annabi adam da rai yana bakanta wa baki ɗaya ƴaƴan annabi adam da rai da anna man azbaba walidan azbaba aulada aulada kullum domin duk wanda ya husatar da ma'aifi to ya husatar da ƴaƴan ma'aifin nan baki ɗayan su wa man qatala wahidan min auladi adama duk wanda ya kashe ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam faqad aghdaba adama wa aghdaba jami'a abna'ihi to wannan ya husatar da annabi adam kuma ya husatar da baki ɗayan ƴaƴansa wa kazalika man ahya wahidan minhu haka nan wanda ya raya ɗaya daga cikin su faqad arda adama wa man arda adama faqad annama arda jami'a auladi adam to wannan hakika ya yarda da annabi adam shi ko wanda ya yarda da annabi adam to kamar ya yarda da baki ɗayan ƴaƴansa ya sa sun yarda da shi fa da haka saboda wannan ne kara yace man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fi al-ardi fa kana ma qatala nafsan ya wanda ya kashe rai ba tare da wata wata rai ba ko ko wanda ya aikata wata barna a cikin banka ko ba tare da wata barna ba a cikin bankasa to kamar ya kashe mutane ne baki da da annahu domin shi a ka annama qatala adam wato domin sha'anin yanda abin yake kamar ya kashe annabi adam wa man ahyaha duk wanda ko ya raya ta faka annama ayan nasu jami'an tamkar yara ya mutane ne baki daya wa yadkhulu fi qatlin nafsi man adalla insana an an an an siratil mustaqim yana cika yana shiga cikin kashe rai wanda ya batar da wani mutum daga barin tafarki wanda ke madaidaici idza dahu ila kufrin aw dalalatin aw bid'atin in mutum wanda ya kira wani mutum zuwa kafirci ko wani bata ko wani bid'a kuna ka ce bid'an nan abu ne mutane kamar suna sa rudu a ce aka ce bid'a lalle abin da aka fara kul ma kuntu bid'an min rusul Allah ya ce man ya ce maza da tarbuka ce musu ba ni ne farkon manzanni ba abin da aka fara shi ake cewa bid'a bid'a ce abin da aka fare shi kamar da ba shi aka fare shi to amma abin da ake nuni da bid'a bid'a cikin addini abin da za a fara wanda yake mai muni babu shi a cikin addini aka zo aka ware shi wanda kuma yana da muni da kusan ya hidda kama daga cikin addini ta misali akwai wa'ansu musulmi ne wa'amman su addini su ba ta yin juma'a musulmi wai ba su ko su ba su sallar juma'a a wannan bid'a ce abinda bid'an nan wanda ya kama musuluncin nan shi ya kirkiri juma'a shi ya fara zuwa da juma'a ya bar juma'a cikin littafin da kake tamuka da shi har su sura maki akwai su kutum da sura sura su juma'a to hakan nan irin wani abubuwa da yawa wanda an fare su da kaji su kai kasan wannan ba addini bane amma kan ku kalli mutane an sun fita mutane suna haɗuwa suna zikiri suna istighfari suna hailala suna salatu annabi kuce wannan bid'a ce to me ba me me me ba ba me sabo me qur'ani bai zo ba istighfari ne qur'ani bai zo da shi ba ko hailala ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko a taro ai zikiri ne ba a zo da shi ba ko ko daga mune ne ba a zo da shi ba to wannan sai dai jahilcin mutum dukan su wannan babu wanda babu abinda a qur'ani bai zo ko sunna ma shi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta bayyana shi to wanda ba shi ake bid'a ba amma an wayi gari sai ga sai masu wannan riko da wannan sunnonin wannan umarnin su ma ake tunanin bid'a to ba nan ake ni ba to wanda ya zo da wanda ya batar da wani daga barin tafarki ta madaidaci a tafarki madaidaci da kiran shi zuwa kafirci ko bata ko bid'a to kamar ya kashe wannan mutum nan ne wa ka annama qatalan nasu jami'an kuma kamar ya karance mutane ne baki daya kazalika man hada insana wanda ya shirya da mutum guda daya wahidan ila siratil mustaqim zuwa tafarki madaidaci wa ila dinil qayyim kuma zuwa addini wanda ke madaidaci fa ka annama hada nasu jami'an to tamkar ya shirya da mutane ne baki daya fa ka annama ahyahu tamkar ya raya sani wa ka annama ahyan nasu jami'an kuma tamkar ya raya mutane ne baki daya alqatlul ma'nawi wal qatlul hissi wato kisan kan kala biyu ne akwai kisa al-ma'nawi wanda wanda ba a gani wal qatl hissi da kuma kisa wanda ake gani wal ihya'u al-ma'nawi wal ihya'u al-hissi sawa sawa'an bi sawa hakan na rayawa akwai rayawa wanda ba a gani akwai rayawa wanda ake gani to daidai da daidai suke in kai irin wancan kisan in kai kisa na wanda ba a gani kamar kai kisa ne na wanda ake gani in kai kisa na na hanyar batar da wani to kamar kai kisa ne na wanda ake gani wanda ake kai da wani rai to haka nan in ka shiryar da wani shi ma kamar ka raya shi ne kamar ka raya mutum ne mai rai daidai da daidai falihaza saboda wani kalar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma arsala aliyan yayin da ya aiki sayyidina ali yace fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha wallahi lalle Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka shi ya hiye ma khairun laka min ad-dunya wa fiha shi hiye ma daga duniya da abin da ke cikin ta abin da zaka samu yahi a baka duniya baki ɗaya da abin da ke cikin ta aw khairun laka min humarin ni'ami ko kamar da yake a wani hadisi na cewa shi hiye maka daga jajayen dabbobi musamman raƙuma jajaye su suka yi tsada to irin wannan jajayen dabbobin aw khairul laka mimma salat alaihi shams ko kamar yadda zuwa cikin wani hadisi shi yayi maka daga duk abin da rana ta bulla akan shi duk abin da rana ta haska ko ma me to wannan a baka shi a gara wannan ka shiryar da mutum guda daya mutum guda daya samu ya shirya ya ya shiryu ta dalilin ka na'am wala karja
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ولقد جاءتهم حقيقة آه سو بني, بني إسرائيل laulakar jatun rusuluna bil bayyinati hakika manzanni manzanninmu sun riga sun zo musu bil bayyinati da mu'jizoji kuma inda kasira min ba da zalika da shirar da musulmi sannan da yawa daga cikin su an same su masu barna ne masu mujawizun alhajj masu ƙetare iyaka ne a cikin ban kasa bil kufri da kafirci wal qatli da kashe da kashe kai wa gairi zalika da wani wannan ba wa nazala fil urniyina ya sauka to wannan kenan a na'am inna ma jazaa'u mujrim
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلون أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ين- أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك من الغرف ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وأن آية marzalatin urniyina ta sauka akan wasu wasu da ake ce musu urniyina lamma kadimul madinata lokacin da suka zo madina wa hum marda da suka zo sun bayyana cewa su sun zo su karɓi musulunci ne to sai irin wannan karin gari ya kama su sai suka kamce ba su da lahiya fa azina da hu nabi sallallahu alaihi wasallam an yakul an yakul juyar idan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu izini su fita ko an yi faraju a fitar da su ilal iblis zuwa a raƙuma na sadaka iblis zakati wa yashribu min abwaliha wa albaniha a kai su san inda ake ajiye raƙuma na sadaka a dan su sha daga hutsarin raƙuman da kuma nono ko madara ta raƙuman nan falamma sahu da suka samu lahiya katalura iyan nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kasance suka kashe wannan makiyayin wannan raƙumin na annabi sallallahu alaihi wasallam wastaqul ibla suka kora wannan raƙumin ma suka tafi da su suka sace su kenan kanu marda sun kasance ba su da lafiya ba su da lafiya ne wanda wani islama suka yi da'awan musulunci suka nuna cewa su musulmi ne fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ila ibn zakati wa qala innahum yashrabuna abwala hadha dawa'un sai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa wajen raƙuma na zakka su je can su rika shan wutsarin ta wannan magani ne gare su shi wutsarin raƙumi magani ne ina maganin cuta da dama a jikin mutum eh ko yau ko gobe mutum ya jarraba a wa albanuwa hada ma'ashin da kuma nonon da za ta sha shi ya kasance shine abinci gare su fasahu da suka je ko sai suka warke falan ma sahu da suka warke wakawu kuma suka yi ƙarfi katalura iya nabi sallallahu alaihi wasallam sai kasance wannan sai suka kashe wannan makiyayi na annabi sallallahu alaihi wasallam wa taqu ya taqu wa taqu ibal zakka suka koro wannan raquman na zakka wa raja'u ila kufrihim suka koma zuwa kafircin su kawai suka yi watsi da musulunci fa nazalat fihim sai wannan aya ta sauka a kan su mai cewa inna ma jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu kawai dai ba ko ni ne sakamakon masu yaƙan Allah da manzansa ba sai a wato bi muharabatul muslimina Allah ba ka da dama ka yaƙi Allah da manzo sai dai bi muharabatul muslimina wato da yaƙar musulmai wanda suke masu yaƙan Allah da manzo ana ne masu yaƙan musulmai wa yas'auna fil ardi fasada kuma suke tahiya da barna a ban kasa bi qat'i dariqi da hoshi shine yanke hanya ba komai ne sakamakon su ba sai an yi kattalu cewa su ma a karkashe su au yi sallabu ko a tsire su au tu katta a aidi mu arjulun min khilafin ko a yayyanke hannayensu da kawuwansu a sassaba a yanke hannun dama da kawo hagu au yin fomiyar arz ko a kora su daga ban kasa za mu gani yake da kora wannan da gaban kasa anzalallahu hadhihi al-ayata fi haqqi qita'i dhurb Allah ya saukar da wannan aya a cikin haƙƙin masu yan hoshi takallama al-mufassiruna ala hadhihi al-aya masu tafsiri shi magana akan wannan ayan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wato cewa a karkashe su ko a tsire su ko a yayyanke hannayensu da hanna da kawuwansu min khilafin akan sabawa aw yunfaliyar ardi ko a kora su daga ban kasa ala ba'dul mufassirina sashen masu tafsiri yace inna au littakhir wannan in aukin nan da aka ce au yuqaddaru au yusallaru aukin nan littakhiri ta ba da za'i ne ki a musu kaza an yuqaddaru ko dai a kashe su au yusallaru ko a tsire su au yunfawu ya adi ko a kore su daga barkata wa hada ma'ana hada ma'ana la yasih abadan wannan shi islam wa ta'arat al-anam ala ibrahim sallallahu alaihi wa sallam wannan ma'ana ce wanda ko ba ta ba ta inganta abada inna mana qadiyata sai yace ba ko yanda abin yake kawai dai qadiya wannan ala wujuhin absabuskoki ne inna ma jaza'u allazina yuharibuna Allah kawai sakamakon masu yakan Allah fa muharabatul lahi ita yakan Allah la tumkin inna ma muharabatu awliya'i abin da ake yi da yakan Allah wato yakan Allah baya yiwa abin da ake yi da yakan Allah shine yakan masoya Allah muharabatu awliya'i hiya muharabatihi ta'ala yakan masoya Allah shine yakan Allah tabaraka ta'ala man adani waliyan faqad azantuhu bil harb ya zuwa cikin hadisi kudusi Allah tabaraka ta'ala cewa duk wanda ya yaki wani masoyi na wali na to hakika na mai izini da ya yi hito na hito da yaki man ahana wali waliyan faqad barazani ya zuwa cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu a wato yake rawaitowa daga Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya ce duk wanda ya wulakantar da wani wali na to ni faƙad ba razani hakika ya yi fito na fito da ni da yaki idan muharabatun lahi yi muharabatu auliya'ihi wa rasuli kenan ya kan Allah shine ya kan masoya Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muharabatu auliya'illahi ita ko ya kan masoya Allah wa muharabatu rasulihi rasulillah haka ya kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam au muharabatu auliya'illahi ko ko ya kan waliya Allah wa auliya rasulullah da kuma masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al ma'ana wahid duka ma'ana ɗaya ne wato kuka ce a yaki masoya Allah da ya kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan masoya Allah da masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ɗaya ce jaza'u man fa'ala zalika to zai sakamako wanda ya aikata wannan sakamako wanda ya aikata wannan an yuqattalu أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا بالأرض ko dai a karkashe su ko a tsire su ko a yayyanke hannayensu da ƙawuwansu a kan bambanci ko ko a kora su daga ban ƙasa an yi kattalu a karkashe su ɗin nan idza sabata min ahadin min ahadin minhum annahu qatala nafsan wa hukmuhu al in ya tabbata daga ɗayan su cewa ya kashe rai to wannan hukuncin shi shi ne kisa abu na hukuncin da ake sa a karkashin sun nan a'a in ɗaya daga cikin shi ya kashe rai to kashe shi zai shi ne hukuncin shi aw yusallabu ko a tsira su idza jama'a baina al-qatl wa akhadha al-mal in ya hada tsakanin kisa da kuma ɗaukan dukiya ya kashe ya kwashi ya kwashi dukiya to wannan yusallabu wa yuqtalu a tsire shi kuma a kashe shi irin yadda ake rataye mutum kenan a rataye shi a kashe shi aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf ko ko a yayyanke hannayensu da awon akan bambanci to wannan idza sabata annahu lam yaqtul nafsan in ya tabbata cewa bai kashe rai ba walakin akaza malan sai dai ya dauki dukiya fa huwa sariqun to shi wannan barawo ne kenan abin da za a mai shine wannan a yayyanke a yanke hannun shi da kafan nan wal muharabatu shaddadat jarimatahu a a wannan yakan da yakin da ya kai harin nan da ya kawo ya yaki shine ya tsananta laifinsa ya ƙara ma laifin shi tsanani fakana sariqu tuqtaul yadu fakana sariqu tuqtaul yadu minhu sai kan shi barawo ai ana yanke hannu ne daga shi to haza shi ko wannan tun da bancin satan sai da ya kawo hari to tsawon ya da hujumuna ana yanke hannun shi na dama wa rijlu hul yusra da kawashi ta hagu ta azima lil jarima ta saboda girmama wannan laifin nashi da ya aikata haza shi haƙin man lam yaqtul nafsan wannan shi haƙin wanda bai kashe rai bane ba minhu daga cikin su balla akhadha malan faqat shi wannan kawai ya dauki dukiya ne kawai aw yunfaw min al-ard hukunci na karshe shine a kora su daga ban kasa kaifa yunfa ahadu min al-ard ta yaya za a kore wani a kore mutum daga gaban kasa ta ina in mutum ka dashi da kasa to ina za ka shi ba yiwa la yasihu an nan fiya ahadan min al-ard ba ta yiwa mu kori ɗaya daga bisa kan kasa ardullahi wasi'atu ita a kasa Allah ne yalwati wala yuzu an na'ani annahu yunfa min baladin ila baladin kuma ta yawa a ce muna nihin wai a kora shi daga wani gari ne zuwa wani gari ko daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa da annahu madarratun alal jami domin ai wannan cutarwa ne a bisa baki ɗayan na wa'anda inda ya barna an kora shi can wurin kuma can ma ya je wata barna sunan wurin an cuta musu kuma can ma an cuta musu an aika musu ɓarawo idza nusiya min baladin wa turika fi baladin akar kana madarratan ala ahli tilkal balda in aka kora shi daga wani gari aka bar shi a wani gari na daban to ya kamata cuta ne akan wa'annan mutanen wannan gari ma ma'ana auyin fomin art kenan me ake nihi da ko a kora shi daga ƙasa abin da ake nihi shine an yi hubata fi sijini a tsare shi a gidan kaso gidan kurkuku huwa nafiyu min al-ard shine abin da ake nihi da kora daga ban ƙasa huwa arba'atun abubuwa ne guda hudu man akaza malan wa qatala nafsan mislahu wa yuqtalu duwanda ya dauki dukiya kuma ya kashe rai to wannan ana rataye shi ne a kashe shi wa man qatala wa lam yakuz malan yuqtalu wanda ya kashe rai da dauki dukiya ba sai a kashe shi wa man akaza malan wa lam yaqtul tuqta rijluhu wa yaduhu wanda ya dauki dukiya an bai kashe rai ba to wannan ana yanke kawai shi da hannun shi wa man lam yartakib shay'an min hadhihi wanda bai aikata komai ba daga cikin wayannan abubuwan guda uku walakin sai dai da kala fi jumlatul muharijina ya shiga cikin taron masu yaƙa masu kai hari yuj'alu fi sijni wannan sai a sanya shi a kurkuku haza ma'ana an yuqattalu a wannan shine ma'anan a karkashe su yuqattalu in qatalu a kashe su in kin sun kai sun kin sun kashe aw yusallabu ko a rataye su in akazu malan wa wa qatalu in sun dauki dukiya kuma sun kisa aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin ko ko a yanke hannayensu da kawuwansu akan bambanci hannun dama kafa hagu in aka zo malan walam yaqtulu in sun dauki dukiya ba su kashe ba su kashe kowa ba aw yu fawiyal ardi ko a kora su daga ban kasa yudau fi sijni asun yasu a kurkuku in lam yasbut alaihim shay'un in wani abu daga cikin wannan abubuwan bai tabbata ba a kansu zalika aljaza'u almadhkur wannan sakamakon abin ambato lahum gare su khizyun kumiya ce wulakantarwa ce wulakanci ne kaskanci ne zullun kaskanci ne fi duniya a cikin duniya walau fil akhirati azabun azim sannan azaba mai girma ta tabbata gare su a lahira ha hu huwa azabun nar shi take azaba wuta illal ladina tabu to um kan ta shugo to to ai da kan ta sai mu ta illal ladina tabu ai wani ko إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم نعم إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيدا وأن سكيتوبا من المعارضين والقطاع daga masu yaƙan nan da kuma 'yan yanke tafarki 'yan washi min kabla an takdiru alaihim tun kamun ku samu iko a kansu ku damke su a fa'ala mutu ku sani annallaha cewa Allah ghafurur lahum ma atahu me yawan gafara ne da abin da suka zo da shi na daga barnan nan rahimun kun me jin kai ne biyun da su idza raja ahadul muharibin wa taba daya daga cikin mayakan nan in ya koma ya tuba a kabila a kabar an yi wa kaza tun gabanin a rike shi a kama shi fa innahu tuqbalu tawbatuhu to san da cewa shi ana karɓan tuban shi a wannan kenan nan zan tsaya sai ta shi alamin na mun ta kuma alhamdulillah ya rabbi salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi fatil khatim ala ajaka da galadi wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah